بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar uku ga watan shawwal hijira na da shekara 1442 wanda ya dace da lissafin 15 ga watan Mayu shekarar miladiya ta 2021 wannan shine kaset na 93 cikin jirgin kasusuwan karatun littafin Kitabul Istiqama wallafar al-Imam Sheikh al-Islam Abu al-Abbas Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ubangiji ya gafarta masa wannan littafi na al-Istiqama asalin shi yana tattaunawa ne game da tafarki madaidaici musamman ta wajen fassara nasoshin alkur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suke da alaka da hadisu sifat sai dai ibnu taymiya kamar al'adarsa yana tsawaita bayanai da kuma kalato mas'aloli mabambanta a gefe ya dade yana ta mana ainihin fashin baki akan mas'alolin da yake daukowa daga littafin ar-risalatul kushairiyya ta abul qasim al-kushairi Allah ya saka mishi alkhairi zamu tashi a inda malam yake cewa ولهذا لما اقتتلت فارس للمجوس والروم النصارى وكان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة إذ ذاك وهو في طائفة قليلة ممن آمن به كان هو وأصحابه يحبون أن تغلب الروم لأنهم أهل كتابه وكان المشركون يحبون أن تغلب فارس لأنهم من جنسهم ليسوا أهل كتاب فأنزل الله في ذلك ألف لام غلبت الروم في أدنى الأرض والقصة مشهورة في كتب الحديث والتفسير والمغازي yanzu yana so maka ya barhana maka akan cewa kafirci wani ya fi kusa da wani mabarnata ko da suna da bambanci a aƙidinsu ko a tafarkinsu akwai abin da zai haɗa su kuma za ga suna wa junansu wato wani alliance wani ɗaga ƙafa da taimaka wa junansu ya ce walihaza don haka ne lamaktatalat farisu almajus yayin da aka yi yaƙi tsakanin daular farisa ta maguzawa daular byzantine kenan war rum an nasara da daular roma daular constantine wadda ke ta kuma ta kiristoci ce kana nabi sallallahu alaihi wasallama wa kana nabi sallallahu alaihi wasallama bi makkata idzaka a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama yana kasar makka da riga ya hijira ba وهو في طائفة قليلة ممن آمن به annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin wasu yatta wata yatta waga kankanwa ta sahabban shi da suka yi imani da shi kana huwa wa ashabuhu yuhibbuna an taglibar rum sai zama annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbai abinda suke so shine rumawa su ci nasara ruma wannan saboda kiristoci ne li annahum ahlu kitabi domin yanzu ruma wannan kiristoci ne masu littafi wa kana al-mushrikuna yuhibbuna an tagliba faris su kuma mushrikai suna son faris su ci nasara li'annahum min jinsi saboda su ma jinsin su ne wato laysu ahli kitabi bas da littafi a hannunsu fa anzalallahu fi dalika shine Allah ya saukar da fadin sa alif lam mim gulibatur rum fi adan al-ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun fi bid'i sinin lillahi al-amru min qablu wa min ba'd har zuwa dai karshen wannan kissa Allah ya ce alif lam mim ghulibatur rum an ci nasara akan rumawa fi adnal ard a ƙasa mafi kusa wahum min ba'di ghalabi amma su din ma bayan an ci galaba akan su sai gulibuna za su zo su nasara su ma fi bidi isnin a wasu ƴan shekaru masu zuwa lillahi amru min qablu min ba'd duka abun hannun Allah yake a lokacin har murahana aka dinga yi a makka wato a dinga saye cewa suwa na za su ci nasara suwa na ba za su ci ba abin ya zama kamar wata siyasar duniya da kowa ya damu da ita wannan ayoyin suna nuni zuwa ga cewa musulunci yana da ruwa da tsaki akan duk abin da ke faruwa a kewaye da al'ummarsa siyasa tattali zamantakewa ƙarfin soja masana'antu ƙere-ƙere al'amuran ci gaban al'umma ko ci bayanta komai musulunci na da alaƙa da shi dole ne kuma a samu musulmai yanzu suna da ido akan wannan abu don su dinga bayyana wa al'ummarsu me ake ciki sannan kuma su dinga baiwa shugabanninsu da gwamnatinsu shawara akan ga abin da ya kamata a aiwatar ga inda ya kamata a shiga ana rigima tsakanin wata ƙasa da wata ƙasa wata ƙasa ya kamata musulmai su goyi baya me ya kamata su yi dole malamai su sa baki a wannan da masana da sauransu kamar irin da yanzu misali ake tabba ɗauki ba daɗi da musulmi a falastinu da yahudawa suna nan suna ci gaba da zaluntar bayin allah falastinawa talakawa waɗanda ba su ji ba su gani ba muna roƙon allah subhanahu ta'ala ya kawo musu ɗauki da kamata ya ce daulolin musulunci a irin wannan zamani su haɗu su san abin da za su yi amma ga babu ruwan kowa an rabu da su su san yadda za su yi da kansu sai bayan an gama gurguza garuruwan sai a fara ɗiban agaji ana kai musu magunguna da abinci da barguna da tanti da da za su yi ainihin wato kamfin na na 'yan gudun hijira Allah shi kyauta wannan yana daga cikin ababen ban takaici da suke faruwa a wannan zamuna wanda mutum bai san da zai su wal qissatu mashhura fi kutub al hadisi wat tafsir wal maghazi wannan kisa mashhuriya ce a littafan tafsiri da littafan hadisi da littafan tarihin yaƙi yaƙen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin malaman hadisi al-Imam Tirmidhi da Ahmad sun fitar da kisa a cikin malaman tafsiri kuma duk inda ka karanta tafsirai na malaman da Imam al-Qurtubi al-Imam ainihin wato Ibn Kathir da kafin su malamai irin su Ibn al-Jawzi da kuma Imam al-Mufassiri na gaba daya Imam Tabari za ka duk sun ruwaito maganganu da labarai akan abin da ya faru a cikin tafsirin wannan sura suratul Rum malam yace wa idza kana kadhalika faqad yakunu ar-rajulu ala tariqati min min ash-sharri azima don ka san wannan sai ka gane cewa mutum yana iya kasancewa yana kan wata hanya wanda wannan hanya babbar hanyar sharri ce fayantakin ila ma huwa aqallu minha sai ya fita daga wannan tafarkin mummuna sai dawo tafarkin da bai kai munin wancan ba aqallu minha sharra wanda bai kai sharrin wancan ba wa aqrabu ila al-khair kuma ya fi kusa da alheri fiye da wancan da kidnapper ne sai aka mishi wa'azin sai ya tume da kidnapping ya dawo cikin mutane ya tuba amma kuma yi mamaya sai kama ta akuya ko kaza sai je siya kaga dai hanyar yana cikin matsala ko amma wannan ya fi sauki kaga wannan sharrun ne akalla min wancan ko mun gane da a ce wata kila dan wiwi ne shaye-shayen wiwi yake aka mai wa'azi ya tuba ya daina sai zama yanzu kuma dai dan lokaci ba lokaci ya dan shan sigari ko ya dan shan sigari to kaga da sauki da bai sallah kwata-kwata bai sallah sai zai fara zuwa gun maulidi to da sauki yayin zuwa gun maulidi ya fi sauki akan a ce bai sallah gabaki daya daga gun maulidi wata rana za a ce to lokacin sallah asar yayi aje ya sallah ko kuma wata rana sai ya je gun wani wa'azi da zai cewa shi maulidi ma ba kyau sai ya daina ko mun gani haka sharri aqalla min sharri yace fayanta ilu fa yakunu humida tilka tariqa hamdu tilka tariqa wa madhuha likauniha tariqatul khairil mamduha sai zama sai a yaba wannan hanya da yake akai saboda hanya ce ta alheri ta wannan fuskar misalu dalika anna dhulma kulluhu haram madmum zalunci ga baki ɗayan shi haramun ne kuma abin ki ne abin Allah wadare ne fa alahu shirk qululuwar zalunci shine shirka da Allah inna shirka la zulmun azim fa inna shirka la zulmun azim lalle shirka zalunci ne babba wallahu la yaghfiru an yushraka bi Allah baya gafartawa wanda ya shirka ya mutu yana yi wa awsatuhu zalunci na tsakatsaki shine zulmul ibadi bil baghi wal udwan zaluntan bayi ta hanyar ta'adda da auka wa rayukansu da dukiyarsu da mutuncinsu shine wanda yake bayan shirka shine sata fashi kidnapping kazafi kisa da makamantansu waɗannan duka udwanun ne ala khaliqillahi shi kafirci shirka udwanun ne ala ala haqqillah shi kuma wannan udwanun ne ala khalqillah akan bayin Allah wa adnahu zalunci na ƙasa shine zulmul abdi nafsa bawa ya cuce kanshi bawa zalimul li nafsi fi ma bainahu bainallah tsakanin shi tsakanin Allah sakaci da ibada aukawa zinubai lalaci rashin sanin ciwon kai wanda duk muke ciki mu bayin Allah Allah ka gafarta mana to wannan shine adna na zalunci fa idza kana rajulun mushrikan kafiran idan mutum mushriki ne kafiri fa aslama zahiran wa batinan sai musulunta a ciki da a zahiri bi haifu sara mu'minan ya zama mumin yadda sahabban nan suka yi su Abubakar su Umar su Usman su Ali da makamantansu da duka mushrikai su ainihin Khalid da makamantan sai suka zo suka musulunta ciki da bai ciki da waje suka zama muminai wa huwa ma islamihi yadhlimun nas sai kuma a samu wanda bayan ya musulunta a cikin musuluncin kuma ya ci gaba da yin wani zalunci wa yadhlimu nafsa kuma yana cutar kanshi ya ce ya musulunta amma kuma yana yan dauke dauke ko yana mutane kasafi ko yana mutane sharri da kage kuma yana wasa da sallah yana kaza yana kaza kaga yana zaluntar mutane yana zaluntar kanshi amma ya daina zaluntar Allah ya daina shirka wa huwa khairun min an yabqa ala kufri wannan ya fi mishi alheri fiye da a ce ya tabbata a kafircin shi walau kana tarikan da zalika dhul a ce ga kafiri wanda amma bai cutan kowa bai kuma cutar kanshi amma kafiri ne to wannan ya fi barna yadda musulmi wanda yake cutar musulmai yake cutar kanshi kamar shugaba ne kuma ibn tabiya ya ambata a cikin siyasar shar'iyya a ce ga mutane guda biyu da wanda yake yana da kula da addini yana da takawa yana da komai da ake bukata na alaƙar shi da Allah amma kuma an bashi shugabanci ba zai yi ba ba zai abin da ya kamata ba zai yi zalunci ko yana da raunin da ba zai iya ba ga kuma wanda alaƙar shi da Allah ba ta kai wacce alaƙa kyau ba amma an bashi shugabanci shi kuma zai tsaya ya dage abin da ya kamata to wannan da zai abin da ya kamata a shugabanci shi kamata ba shugaba ba wancan ba wancan ya je ci gaba da alaka da ke tsakanin shi da Allah masha Allah amma in aka ba shi shugabanci halaka zai kuma ya halakar da mutane domin zai ɗauko kashi zanubai da za su shafe waɗancan ayyukan alkhairi amma kaga mu a tunanin mu sai mu ga kai wannan mutumin kirki yayi baya sata baya cin rashawa shi ya kamata ba gara ya ci rashawa ya sata amma kuma ya al'umma abin da ya kamata da kuma bai cin rashawa amma kuma bai yin komai su dan look kamar da yan burokin suke cewa kawai yana zaune yana kallon ana tabarna misali to ibn taymiya ya faɗi wannan magana cikin alistika abin nan asiyasatu shari'a to ita ce irin ta ta fuskar mutum ya kasance mumin amma yana da laifuffuka to ya fi alkhairi har a wurin Allah fiye da kafiri amma ko mutumin kirki irin abin da ba shi ke cewa arne ya yi gaskiya kuma ya sallah ba a haɗin ko ne gaskiya kawai ko kuma ya sallah in ji hausawa suke faɗa wannan karin magana yana da iskariya ko to za ka ga mutane da dama a cikin kafirai suna da wannan siffa suna da riko da amanar aikin da aka musu kuma sun iya aikin amma ba su da imani sai kuma ga musulmi shi kuma yana da imani yana sallah yana salati yana azumi yana zakka yana aikin haji yana sada zumunci yana zuwa jana'iza yana zuwa tafsiri yana da abin da yake amma kuma ya kasa rike amana aikin da aka bar shi ko kuma yana ta zalunta kai shi yana yin barna iri daban-daban a boye da sarai to yanzu wannan an saka su a ma'auri to imani nauyin imani zai rinjayi wancan nauyin kafirci ina fata mun gane da haka sai ga wannan mai imanin zai tsira amma kafirin ba zai tsira ba kabirincan ba zai tsira ba shi saboda babu imani shine wancan hadisin da muka wuce a baya da Aisha ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce cewa ko dan uwanta wani babbanta Ibnu Jud'an Abdullahi ibn Jud'an wanda aka ce tukun yadda yake da ita ma sai an hauda tsari ake zuba ruwa ko a zuba magi ko a zuba abin nan nama yana ciyarwa a kasar Makka ko wannan zai mishi amfani a lahira Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ai da rana daya bai taɓa cewa Allah na tuba ka yafe ni ba yana cikin sayo musulun da haka wannan ba zai mishi amfani ba ba zai mishi amfani wajen tsira ba to saboda Allah baya zalunci ga bayinsa inna la yudiyu ajra man ahsana amala duk wanda yayi aikin alkhairi Allah baya bata ladan shi amma Allah yana da ka'ida a ina yake bada ladan yaushe yake bayarwa idan kafiri ne Allah kuma ya riga ya hukunta a kafirci zai mutu sai a bashi ladan shi a nan duniya ko dai a bashi ɗaukaka da shahara da farin jini da suna da dukiya da sarauta da ƙarfi an biya shi da shi idan kuma Allah ya nufin shi da ya shirya sai Allah ya bar shi har ya kawo mishi sababin shirya idan ya shirya kuma sai Allah ya mishi combatin wannan dan cikin falalar Allah sai ya zarta mishi to haka Allah yake ma ainihin kafirai su kuma mu'minai sai Allah ya taskace musu a cikin ainihin ladansu da asusun suna alkiyama Allah ka samu cikin mu'minai to malin ya ci gaba da cewa yace wa amma idza aslama zahiran faqat mataki na biyu kuma wani kuma sai ya musulunta a fili kadai irin su dan saluli kenan wa huwa munafiqun fil batin amma a zuciyarsa munafiki ne na aqida fa hadha fil akhirati fid darkil asfali minan nar to wannan kamar da Allah ya faɗa cikin suratul nisa'i da yake cewa innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira lalle su munafikai suna cikin can leya na can ƙasa na gidan wuta can makarkashi karkashin wuta kuma ba za ka taɓa samun wanda zai taimake su Allah ka tsare mu daga wannan bala'i wa amma fi duniya amma anan duniya faqad yakunu adarra al muslimina minhu law baqiya ala kufri anan duniya kuma shi munafiki ta yiwu cutar wanda zai wa musulmai sai ta fi tsanani fiye da inda yana tsurar kafirinsa ma'ana cutar wanda kafiri tsura zai wa musulmai a wani lokaci bata kai cutar wanda munafiki na aqida zai wa musulmai domin shi yana cikin musulmai kuma ana gudanar mishi da hukuncin musulmai a zahiri a zauna da shi a tattauna a yi mitin a nemi taimakon shi ko shawararsa da abin da ake yi yana ji yana gani a shi kuma zai dinga ɗaukan wannan bayanai yana kai wa kafirai sannan yana nan yana shirya makarƙashiya in shawara zai bayar ma mummuna zai bayar in ya ga wani abu zai gyaru ya ɓata irin yadda dai munafukan na Madina suka dinga yi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam malam ya ci gaba da cewa wa qad la yakunu kadhalika ta yi kuma munafikin ya zama barnan shi bata kai na kafiri tsura ba domin wataƙila yana jin tsoro ka a gani ko kuma an gano shi an ɗau izina ko kuma bai samu dama ba shi ko kafiri ya samu dama fa inna adrar al munafiqina bil mu'minina takhtalifu bi ikhtilaf al ahwal cutar wadda munafikai ke wa mu'minai suna tana sabawa cutarwar gurgudan yanayi walakin idza aslama nifaqan faqad yujalahu husnul islami fa yasiru mu'mina yace kuma amma fa ana samun wanda yake musulunta a munafurci ya musulunta a zahiri musuluncin bai riga ya shiga zuciyar shi ba amma daga baya kuma yau da gobe har musulunci ya kyautata a zuciyarsa akwai da suke ba su shiga musulunci ba wai dan sun gamsu ba a lokacin don wata manufa ta siyasa ko tattali ko tsaro an samu tunda kuma har yanzu ana samu to kamar yadda Abu Abu Sufyana hadisi yana cikin Bukhari da Muslim yana nan a cikin Zadul Ma'ad mun karanta zamu zo mu karanta kan shi in an bu fatu Makka da aka ce ka musulunta a fatu Makka da bai ce mishi ka musulunta yace ajiduni mukrihan har yanzu ina kyama har yanzu sai musulunta bai ce har yanzu ina kyama annabi ya ce mishi ba komai ka musulunta haka ya musulunta murghaman yana so baya so to zaka ga wasu daga cikin waɗanda suke ganin wai dole sun soki wasu sabai za su samu falala suna ɗauka wannan matsayin zari'a zuwa ga su kai irin wannan mutanen mutane suna da rashin kan gado wajen fahimta shi annabin da aka aiko shi ya karɓi musuluncin haka kai me yana karɓi kai waye a cikin harkar shi ya ce ya karɓa kamar yanzu ya ce ga wani darakta na wata ma'aikata an kawo wani application ana neman wata kwangila ya yadda ya ce a yi ba komai sai kuma kai wani can ɗan social media ko kawai ka je ka dinga ihu a cikin facebook kana cewa wallahi ba mu yadda ba to kana ɓata data ka ne kawai a banza wannan kamar shi ne kwatancin shi annabi ya karɓi musuluncin bayan da abu sufyan ya ce mashi ajidu ni mukrihan ina jin kyama ko mukran ina ganin kamar an mana dole annabi ya ce mashi ba komai ka musulunta daga baya kuma ya kyautata musuluncinsa ba shi kare ya fara irin wannan sabai da dama sun samu irin wannan wa ƙa'idin wajen musuluntarsu kamar kuma mata ibnu usal wannan da aka kama aka daure shi ma aka yi faru da shi ce ka musulunta ya ce a ba dai yanzu ba ka musulunta a sai da aka sake shi ma sannan ya dawo ce kai na musulunta so da haka idan shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya karɓi musuluncin na mutum shikenan musuluncin shi yayi ko ka karɓa kai ko ba karɓa ba magana ka bata don tasiri bata da mazauni to akwai wanda zai zama a farkon al'amari ya shiga ne don wata maslaha kamar hamza ya shiga ne farko hamiyatan kawai don ƙabilanci da kishin 'yan gidansu daga baya kuma musulunci ya zauna a zuciyarsa in ka je karanta siyar na zahabi da za ka ga waɗannan bayanan duk ya kawo su game da sahabai ɗaiɗaiwa wajen bayani akan musuluntarsu tam ya ce kamar aslama ta hata sai ka wanda ya musulunta ƙarƙashin wato takobi an fi ƙarfinsa ne irin daulolin can farisa da ruma da ainihin ƙasar sham da misra da iraki da sauransu waɗannan sahabbai sun kai musulunci sun ci su da ƙarfin soja tsakanin zamanin sayyidina Umar da zamanin da suka biyo baya akan musuluntar da su da karfin tsiya haka an ka zo nan nan kusa kasar Constantine kasar wato Turkiya ke wadda tana daga cikin alƙawari biyu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wanda ɗaya ya tabbata zuwa ne a lokacin yakin Khaybara kamar da muka karanta ba Khaybara ba amin Khandaq kamar da kanta azabul ma'ad lokacin da suka samu wannan matsala ta dutse da yake fasuwa da annabi ya sare dutsen nan yace an nuna mana kunuz kisra ya sake sarawa yace an nuna mana kunuz na shiraka annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana maganganu cewa addinin musulunci zai cimbi kaza zai cimbi kaza munafikai suka dinga maganganu na rashin arziki to wannan fathu guda daya ne ya tabbata zuwa yanzu shine abun nan Muhammadul Fatih wanda ya ci ƙasar Roma shekaru ɗari takwas da suka wuce shi ne ya kafa daula ta musulunci ta Al-Uthmaniyya a ƙasar Turkiya. Wannan daula ita ce tun zamanin Sayyidina Umar da na bayansu har zuwa daulolin Abbasiyya an ta ƙoƙari a kai farmaki ba a ci Roma ba. Wato Constantine Turkiya ta yanzu ke. Wani lokaci sanyi ya halaka mutane wani lokaci a yi musu ƙofar rago wani lokaci sojojin su kare ga baki ɗaya wani lokaci su retreatin su dawo da baya tarihi ne mai tsayi amma Allah a cikin hikimarsa wannan Muhammad Ghazi Usman Al-Fatih shine ya samu nasara ya bude wannan gari kuma har yau musulunci ake a garin har yau Turkiya duk da irin matsalolin da aka samu har yau kasar musulunci ne hasali ma a wannan rigimar da ake ta Falastinu su ne kadai suke fitowa suna suna faɗan abin da kowa ya kasa faɗi su ce ba su yadda ba ko za su shiga ma Falastinawa wannan faɗa kuma daula ce da ta yi shekaru wajen ɗari biyar ya wuce ɗari biyar in fact ai daular ta karye ne a farkon ƙarni na na baya da wajen 1901 ko kuma kamacin haka tarihi ne mai tsayi almuhimmu shine waɗannan musulmai da suka musulunta a wajen kakannin su ki musulunci waɗanda aka tarar da ƙarfin tsaye aka rasa musulunci an taho da mutane a yakin kadisiya da yakin ainihin a janadi da yakin da aka yaƙi yaƙin da aka yi rairar wani zaman sai da umar akwai da aka tauri su cikin sarƙoƙi fisalashin amma wasu daga bayan suka tuba suka musulunta aka ‘yanta su wasu galibi ‘ya'yansu da jikokinsu su ne kake jin tarihin su manya-manyan malaman musulunci wani wani suka ji an ce kakannin shi kaza ne kakannin shi maguzawa ne kakannin shi kaza ne duk mun sha karantawa ya ce to wa kadhalika man aslama li raghabatin aw rahabatin aw nahawi dhalika haka wanda ya musulunta dan wani kwadayi ko dan wani tsoro ko ran makamancin haka akwai hadisi da Imam Bukhari ya fitar da manzo Allah sallallahu alaihi cewa ajibtu li qaumin yuqaduna ila al-jannati bis-salas ina mamakin mutanen da za a dinga jan su da igiyoyi da sarka ana ana za a kai su za a kai su aljanna al-Imam Ibn al-Jawzi kamar yadda Ibn Hazm ya kawo cikin Fathul Bari ya fassara da cewa ya'ani yi usaruna za a kama su a matsayin bayi fil jihadi thumma yuslimuna sai daga ba kuma sai su musulunta shine wannan abin da ya dinga ainihin faruwa ba irin yadda yadda rika suke fasarawa cewa wasu ne za a tada karfin tsiya suna ana jin su suna kirkewa kamar kamar kamar san kakkawa wai za a kai su aljanna ba su bane san malamu musulunci sun ce a tun anan duniya ne fasara ta biyu kuma shine sojojin musulmai wanda kafirai za su kama su su ja su da ƙarfin tsiya su ce su kashe su kaga da sun kashe su kuma sun mutu shahada sai aljanna wannan yana daga cikin fasarorin da aka yi wajen babu wanda ya fasara da sunan wata dalika hasali ma san da ake cin kasuwar fasaran ba a san dalika ba ina fata mun gano malam ya ci gaba da cewa fal islamu wal imanu aslu kulli khairin wa jima'u shi musulunci da imani shine asali ga duk wani abu na alkhairi kuma shine matattarar alheri wa kazalika man kana zaliman linnas ba kuma wanda yake cutar da mutane fi nufusihim game da rayukansu wa amwalihim da dukiyoyinsu wa a'ara wa a'radihim da mutuncinsu yana aibata su yana kashe su ko dukansu yana kwace dukiyarsu yana ci musu mutunci fantaqala an zalika ila ma lam ila ma yadlimu bihi nafsuhu khassa nafsahu khassa sai ya bar wannan abubuwan ya koma yana cutar da kanshi kawai kamar da muka faɗa dan fashi ko dan kidnapping ko wani macuci irin su sai ya tuba ya bar wannan cutar mutanen sai da yana cutar kanshi min khamrin wa zina sai dawo da shaye-shaye kawai yake da zinace-zinace yana shan wiwi da taba da kaza da da giya kuma yana yana harka ta zina fa hadha akhaffu li ithmihi wa aqallu li azabi wannan yafi mishi karancin zulubi kuma yafi mishi saukin azaba ga har shedanu irin iskan gari sun gane wannan karatun zaka zo ta to inda ba daukan kayan kowa idan shaye-shaye kawai nake har in an kama ni to ai dai shaye-shaye kawai yake shi bai daukan kayan kowa ma'ana yana alfahari da cewa shi bai daukan karbuwa zinubi ne ba ba wai an ce mai kyau bane amma tabbas zinubin shan wiwi da zina bai kai zinubin fashi da kisa da kidnapping ba gaskiya ne malam yace wa ka hakaza an-nihal allati fiha bid'a hakanan kungiyoyi waɗanda a cikin su akwai bid'a kad yakunu ar-rajulu rafidiyyan mutum na iya kasancewa barafide mai zagin sahabbai fa yasiru zaidiyan sai ya rage kaimin shi'ancin shi sai ya dawo zaidi zaidi shine dan shi'a wanda yana girmama sahabbai amma dai yana ganin ba su ya kamata su zama halifofi ba fa zalika khairul lahu to wannan yafi mai sauki wa kad yakunu jahmiyan yana iya zama ba jahmi mai musun sifat qadariyan ba qaddare mai musun qaddara fa yasiru jahmiyan ghaira qadariyyin sai waye gari ya daina qadariyanci ya daina musun kaddara ya dawo kawai yana tawilin sifat ne ko yana musun don musun kaddara kuma babban bata ce annabi ya kira su da wato majusawa a cikin musulmai al-qadariyatu majusu hadhihi al-umma kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fara au qadariyan ko yazo ya koma ya tsaya iya qadariyanci ghaira jahmiyyin ba kuma ya jahmiyanci wa qad yakunu min al-jahmiyyati al-kibar au ya kuna min al-jahmiyati al-kibar ko ya waye gari zama daga cikin manyan jahamawa fa yatajahhamu fi ba'd sifati duna ba'd da yana jami'anci akan dukkanin sifatu yana karyata su da uluwi da magana Allah da ainihin siffar kauna siffar kiyayya siffar kaza duk yana karyatawa sai ya dawo yana karyata wasu bai karyata wasu wa rahu zalika da makamancin wannan to duk sanda ya ragu barnar shi ta ragu فهؤلاء المتفلسفة والمتصوفة ونحوه kaga waɗannan ‘yan falsafa, ‘yan boko aƙida, da ‘yan sufaye da ire-irensu ‘yan bida batattu, mimman madahal ishka waɗanda muka ji suna ta yaba wa wannan irin ƙauna duk maganar da ake kwatana akan taki, akan tsananin ƙauna da yake sha makance mutum daga hankalinsa da tadbirinsa, walgina wanda suka yaba wa kiɗa da saurarensa suka ce addini ne suka ce a kawo masallaci har suka ce ma ya fi sauran alkur'ani wani hau zarika da irin abubuwa irin waɗannan kamar mu'amala da maza ɗin wa ja'aluhu mimma yasta'inuna bihi ala riyadati anfusih kuma suka ɗauki wannan hanyar ta tsananin ƙauna mara kan gado da tsananin bibiyar kiɗa da saurarensa da mu'amala da mazaje da makamantun suka ɗauke shi a matsayin hanyar tarbiyyar zukatansu hanyar training hanyar tarbiyya da ake yi wata haziban da tsarkake zukata wata hazibi ya tsarkake zukata wa salahiha da nagartar da zukata suka ɗauki wannan hanyar nagartar zukata min hadal babi to irin waɗannan fa inna haula'i fi tariqihim min ash-shirki wa dalali ma la yusihi illa turjalal waɗannan a cikin tafarkin da suke bi irin waɗannan sufaye a ciki akwai bata da shirka wanda babu wanda ya isa ya kirdige wannan ba Allah fa inal mutafalsifa qad ya'budun al-awsan su wanda suke harkar irin wannan boko aqida kokarin gane addini ta hanyar boko suna iya tikewa ga bautawa gumaka washamsi da rana washamsa da rana wal qamara da wata wa nahwa zalika da makamantansu fa idza sara ahaduhum yurawwidu nafsahu to aka samu wani a cikin su yana tarbiyyar kansa bil ishki da hanyar kauna da ibadatin lahi wahdahu amma yana bautawa Allah shi baya wancan shirkar aw riyadatan mutlaqa ko kuma kawai tarbiyyar kanshi yake tarbiyya sakakkiya la ya'budu fiha ghayra Allah amma bi bautawa wannan Allah da wannan tarbiyyar kana zalika khairan lahu min an ya'budu ghayra Allah wanda ya fi mishi alheri sai da a ce yana bautar wannan Allah wa kadhalika al-ittihadiyya hakanan ƴan ittihadiyya sune ƴan komai Allah alladhina yaj'aluna Allah huwa al-wujud al-mutlaq wanda suke cewa duk abin da ka gani Allah ne ‘yan faiba kenan ‘yan kutse a cikin wannan mummunan aƙida, au ya ƙuluna innahu ya hillu fi suwaril jamila, ko kuma suna cewa Allah yana shiga cikin duk wata halitta mai kyau, mata tabar rajulu minhum min haza, ta da aka samu wani ɗan haƙiƙa ya tuba ya bari, wasara yusakkinu nafsahu bi ishki ba suwar, amma yana natsar da zuciyarsa ta hanyar ƙaunar wasu daga cikin halittu. wa huwa la ya'budu illa Allah wahdahu amma baya bautar kowa sai Allah kanat hadhihi al-halu khairun khairan min tilka al-hal wannan yanayin da ya samu kanshi yana sufanci amma baya shirka baya bautar wani Allah baya biye ma ƴan cewa komai Allah ne duk da amma yana cikin tawagga sufil jumla to wannan yafi mishi alkhairi fa hadhihi adh-dhunub waɗannan zunuban da aka ambata ma'a sihhatit tauhid idan akwai tauhidi mai inganci khairun min fasadit tauhid ma'a adami hadhihi Ya yafi mutum alkhairi fiye da a ce ba shi da tauhidi ko tauhidi shi baratacce ne amma kuma baya baya aikata waɗannan laifuka mana a san mutum mai tauhidi amma yana aikata waɗannan laifukan da aka ambata jinsi daban-daban tun daga kan laifi irin na zalunta kansa ko zaluntar bayan Allah ma'ana yana yana ƙarya ko yana cin riba ko yana sata ko yana zina ko yana shan giya ko yana saba wa iyaye duk laifukan da kaji wanda suna yawo tsakanin cutar da kai ko cutar da bayan Allah to wannan ko ya fiye mutum sauki inda yana da tauhidi fiye da a ce ba shi da tauhidi amma kuma duk waɗannan abubuwan baya yanzu bai shan bai shan bana bari kai na ne wannan wai ma da babu wanda ya san lamba sai ka makin waye same ta kira ba wanda layi ne wanda kawai dedicated ko abin nan wata gida daga network din ne ko yara ne suka sa wannan kira amma layi babu wanda ya san shi ba da kana kira ya hada lamba ba to wallahi musta'an a ce mutum gashi bai da tauhidi amma kuma bai zina bai shan giya bai sata bai cutar da kowa a wurin da yake aiki yana kula da ayyukan shi da duk abin da aka sashi to wannan ya fi shiga matsala ya fi shiga matsala fiye da wanda yake tauhidi amma kuma yana yin zunubai domin tauhidi zai tsirtar da shi a ƙarshe kuma tauhidin shi ya ci gaba da yauƙaƙa shi yana alkinta shi zai hana shi aikata waɗannan laifukan wata rana ina fata mun gane da aka yi ce a to amma ba wannan kwatancin da yake ba wai yana nufin tunda kana tauhidi bari ka ce to ai shikenan ina da tushen bari in je kawai in ci gaba da yin sauran ba a'a duk inda aka musu tauhidi ana cewa ne ai imani ai aiki na kwarai ai imani a gujewa barna ai imani a gujewa sako dan haka kamalut tauhidi shine cika waɗannan ayyuka idan kana tauhidi kana waɗannan barna cika waɗannan ayyuka na alkhairi in ka tauhidi kana yin barna baka da kamalu tauhid sai dai kana da aslu tauhid to wannan aslu din idan kana da shi ka kama foundation da kyau shi kuma wancan da yake ta ayyukan shi lafiya lau amma bai da tauhidi to shi yana cikin barna barna madawwamiya shine kamar wancan da muka kwatance da ibnu jud'a da ire-irensu da wacce aya da muka ji a baya a ja'altum suqayatal haji wa imaratul masjidil haram wanda kafirai suke tutiya da cewa su suna kula da masallaci mai alfarma suna kula da bakin Allah dan haka ba sai sun imani babu komai Allah ya ce musu a'a ba daidai bane wannan komun aikin da kuke da alkhairi in ba ku da imani Allah baya son wannan aiki amma kamar yadda muka ji tunda Allah baya zalunci to Allah zai biya ladan wannan aikin na alkhairi da kai amma a duniya a lahira Allah ba zai biya ba Allah sai biya ka a duniya da wani abu cikin ababen da ake ganin su ɗaukaka a duniya ko sarauta ko dukiya ko shahara ko farin jini ko wani abu dai ko Allah ya halla da sunanka tsawon shekaru a dinga ambata sunanka yanzu kalla irin su Socrates Socrates su Aristotle su Hippocrates da makamantansu mutane ne da sun sun shuɗe kafin zuwan musulunci amma har yanzu ana magana akan ilmomin kimiyya ana ambatan su ana girmama su amma kafirai ne maguzawa to wannan shine sakamakon abin da suka yi wa duniya na gano waɗannan ilmomi da al'umma suke amfana da shi sakamakon su shine a ci gaba da ambaton su amma alayira ba su da kuma haka akwai suka fire a wannan zamanin da ake ambato ake ganin su wasu mashahurai ake ganin su wasu wasu kayan gabas to iya wannan shine abin da za su samu wanda ko Allah ya yi nufin zai tuba to idan ya tuba din ya musulunta Allah ya ga dama ya gadan mishi da waɗancan ayyukan alkhairi da yi Allah ya ce a bashi gadon su yana cikin falala Allah malam ya ci gaba da cewa wali hadha najidu an-nasa yufaddiluna man kana min al-muluki wa nahwihim innama yadlimu nafsahu bi shurbi al-khamri waz-zina aw al-fawahishi wa yatajannabu dhulma ar-ra'iyya wa yataharra al-'adla fihim ala man kana yatajannabu al-fawahisha wal-khamra waz-zina wa yantasibu لظلم الناس في نفوسهم واموالهم واعراضهم kajirin maganar da muka ishara zuwa gare ta dazu tace dan haka mutane malamai suke cewa idan ana so a zabi shugaba min al-muluki daga cikin sarakuna wa nawin kuma kamantan sarakuna shugabanni aka samu wani innama yadlimu nafsu sarki ne amma yana cutar da kanshi bishurbil khamri yana shan giya wa zina yana zina awul fawahish ko yana yin alfasha mabambanta wai ta jannabu zulmar ra'iyyati amma baya cutar da talakawansa wai ta harral adala fihi yana kokarin yi musu adalci alaman kana ya tajannabul fawahisha wal khamra wal zina suna za su zabi shugabancin wancan fiye da wanda yake guje waɗannan saban wa yantasibu li zulmin nas fi nufusihim wa amwalihim wa aradi amma kuma ya kafe wajen zaluntar mutane yana cutar da su ga rayukansu da dukiyarsu da mutuncinsu kamar yadda muka ambata akwai sarakuna da dama da aka yi a musulunci waɗanda suke da waɗancan halaye in ka ji tarihi za ka ji suna shan giya suna yin ainihin abubuwa na baɗala amma kuma wajen mulki suna da hazum suna da jarinta suna kare mutuncin al'ummarsu da rayukansu da dukiyarsu ba sa cuta da al'umma da abin da shafi al'ummarsu ba sa wasa da shi an yi sarakuna irin waɗannan waɗanda ana tsoronsu ana ba da labarinsu ana ambatansu cikin daular banu umayya daular badal abbas daular mamaliku misir daular salajika da makamantansu kuma sarakuna irinsu malik sha na daular salajika ta samar kanda wannan sarkin kullum kamar da aka ba da labarin shi kullum da mata ashirin yake kwana ɗakin shi yana da kuyangi mata sun fi guda dubu akwai pa wanda aikin shi kawai zaɓen mata waɗanda za su kwana ɗakin sarkin amma kuma a hakan zai fita ya tafi jihadi hakan kuma ya kafa makarantu ya kafa ministoci akwai nizamul mulk wani minista na shi wanda shi ke kula da al'amarin addini ba a wasa da addini amma kuma shi zai yi tamɓelin shi da baɗalar shi zai je farauta zai yi shaye-shayen shi da komai idan kira jihadi kuma ya sa surike kuma shi ne komanda ba a cuta da al'umma shi ba a zalunci a garinsa ba a wasa da sallah ba a wasa da ibada to wannan yanzu ya fiye wa musulmi ya zama sarki fiye da wanda zai zauna kawai ta salati yana tasbihi amma kuma ana zalunci sai dai kashe da kuka ba abin da zai iya kalli sarki mu'tasim alallah wanda aka ba da labarin shi cewa yana zaune a fada shi aka zo aka ba shi labarin a wani ƙauye can kusa da iyakar ƙasar musulmai wasu kiristoci sun zo sun yi iktitab sun yi kidnapping ɗin ƴaƴan mutane suna kama suna sai da su a matsayin bayi aka ce wata a cikin ƴaƴan da aka kama ƴan mata ihu tana take tana cewa wa mu'tasim shi take kira kai tana cewa mu'tasim sarkin musulmi ka taimake ni aka ce daga nan inda yake zaune kawai da ya miki kawai sai ɗauko ta kuɗi bai shiga gidan shi yan matan shi sallama ko iyalan shi ya ce mu tafi yace ba zan cire kayan da ke jikina ko na kwanta a gado ne bacci ba sai na ce to wannan baiwa Allah sai da ya kwana arba'in yana wannan jihadin sannan ya samu ta amma kuma gaji labarin shi personal life ɗin shi gajira wanda yake kuma karibu da ce to waɗannan sarakuna da haka suka yi ta faɗa da gwamnatin musulunci da dauloli suka yi ta ayyuka su kafa masallatai su kafa makarantu su taimaki addini sannan kuma su koma tsakaninsu da Allah kuma su yi abin da ba shi aka so ma'ana su ba irin sa Abubakar da Umar da Usman da Ali bane waɗanda duniya ta yi kyau a zamaninsu kuma lahira ma an shirya mata to wannan sai ka bar su lahira tsakaninsu da Allah hatta Hajjaj ibn Yusuf da ake ziga shi akan cewa ba shi da kirki shi ma yana da alheran shi ta fuskar kulawa da abin da yake akan shi na ri'aya haka wancan da muka ambata Abu Ja'far Musu haka Ma'mun haka Harun rashid duk waɗannan sarakuna kai hatta a cikin sahabbai wanda suka yi mulki akwai masu irin wannan yanayi waɗanda suna da yanayi na biye wa duniya wani lokaci kamar da muka ji game tarihi sahabi Amr dan As mun karanta anan a cikin a cikin abin nan sirar alamin dubala da za a yake cewa da ba don samun shi da aka yi yana da karkata zuwa ga duniya ba da ya cancanta ya halifanci amma ya bayyana a cikin ɗabi'arsa akwai karkata zuwa ga duniya amma fata wajen kula da addini da haƙƙin na ƙasar shi babu kawasa to waɗannan irin sarakunan sun fi alheri fiye da sarakuna waɗanda suke suke da ɗabi'a mai kyau amma ba su da tsarin shugabanci mai kyau. Rakan an zo zaɓen shugaba sai an duba wannan. in ga wani wanda shi ɗabi'arsa a san individual mai kyau ce amma bai da plan bai da tsari bai da ƙarfin zuciyar shugabanci to ba shi ya kamata a zaɓa ba in akwai wanda ya kira da wannan ƙarfin zuciya ko da bai kai shi nagarta as an individual shi ne abin da yake faɗa ya ce haka malamai suka ce wa ha'ula'i azzalimuna qad yaj'aluna adh-dhulma dinan yataqarrabuna bihi bi jahli yace waɗannan azzaliman fa zaka iya ganin wani yana zalunci yana zalunta kashi ko yana zaluntar bayan Allah amma ya dauka wannan abin da yake addini ne saboda jahilcin shi kama anna ulaika zalimina li anfusihim qad ta'aluna zalika bi jahlihim dinan yataqarrabuna bi kamar yadda wani yake dauka wani abu da yake na cutar da kanshi ya dauka wai addini irin abin da ya shi a suke misali na auren mutu'a kaga zaluntar kai ne tunda zina ne amma suna dauka qurba ce irin abin da shehunnai da suke na cire gashin munkiri zaluntar kai ne amma ana dauka qurba ne فالشيطان قد زين لكثير من هؤلاء وهؤلاء سوء عملهم فرعوا حسنا شيطان ya kawata wa mutane da yawa cikin ainihin wato sufaye da falasifa ya kawata musu mummunan aikin su sai suka ga wannan mummunan aiki a matsayin kyakkyawa walakin kathirun minan nasi yajma'una baina hadha wa mutane da ma suna hada tsakanin abubuwan guda biyu fa inna min uqubati sayyi'a as-sayyi'a ba'da yana daga cikin ubar da Allah yake mutane da suna zunubi shine Allah ya sake jarabta su da wani zunubi a bayan wannan wa min thawabil hasana alhasanatu ba'da daga cikin ladan aikin kirki shine Allah ya baka tawfiki ka ci gaba da yin aikin kirki wal hasanatu was sayiatu qad tatalazam wa yad'u ba'daha ila ba'd ana iya samun shigar juna tsakanin aikin alkhairi da na banza khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'akin har wani ya ja daya wanda ya fi ƙarfi ya ɗaya kama fi sahihi an abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yake cewa alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ila al-birri wal birru yahdi ila al-janna wa la yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba inda Allahi siddiqa wa iyyakum wal-kadhib fa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur wal fujur yahdi ila an-nar wa la yazalu al-'abdu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba inda Allahi kadhaba zai kafa maka hujja da wannan hadisin akan cewa aikin kirki wani na ja zuwa ga wani aikin kirki wani na zama idan ka yi shi sai Allah ya taimake ka kai wani aikin banza an kana yin wani sai Allah ya jarumce ka kai wani alaikum bisidik Allah ya annabi ya ce ina horon ku da ku dinga yin gaskiya za ku faɗi magana fa inna sidika yahdi ila albir gaskiya za ta ja ka zuwa ga biyayya Allah kaga gaskiya aikin kirki ne sai ta ja ka zuwa ga biyayya Allah walbir yahdi ila aljanna ita kuma biyayya Allah ta zaka zuwa ga aljanna wala yazalu rajul yasduq mutum ba zai gushe ba yana gaskiya wai taharras sidika yana kirdadan gaskiya a duk abin da zai yi hatta yuktaba inda Allah sidika har a rubuta shi a wurin Allah a matsayin mai gaskiya ma'anar haka shine a hukunta shi a wurin Allah a matsayin mai gaskiya sai Allah ya bayyana shi a wurin mutane a matsayin mai gaskiya sai kuma Allah ya sa mutane su yarda da shi a matsayin mai gaskiya shine ma'anar yuktab ay yuhkama bi annahu sadiq daka Allah ya hukunta shi a matsayin mai gaskiya sai ya dinga gaskiya a maganarsa kuma sai mutane su dinga yarda da shi duk abin da ya faɗa sai ya dauka gaskiya ne yana gaskiya kuma yana kirdadan gaskiya me ma'anar kirdadan gaskiya malamai suka ce shine a abin da bai da tabbas akai to zai kalli me yafi kusa da gaskiya wajen maganarsa ko labarinsa ko hukuncinsa ko yadda yake fassara abubuwa ɗayan ɓangaren kuma shine annabi ya ce wa iyakum walkan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina jan kunnanku akan ƙarya ku guje mata inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur ƙarya za ta ja ka zuwa ga fajirci zuwa ga cin amana zuwa ga fasikanci zuwa ga sabo zuwa ga fajirci zuwa ga duk abubuwa da baka dauka ba na barna wal fujuru yahdi ila an-nar shi ko fajirci zai kai ka zuwa ga wuta ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala yazalu al-abdu yakdhib bawa ba zai gushe ba yana ƙarya wa ya taharral kadhib yana kirdadan ƙarya kamar shi ma wancan hatta yuktaba inda Allah kadhaban har a rubuta shi a matsayin makarici mana a hukunta shi a matsayin makarici a bayyana shi a duniya a matsayin makarici mutane su san shi a matsayin makarici na kuma mutum da dai magana ta wanda ne ba ai ƙarya ce ma kawai hatta gaskiya ya faɗa sunanta ƙarya kamar da malaman hadisi suke hukuntawa har a san shi makarici duk duniya kaza an ce wani wani sai ka ce kadhabu duk duniya an san shi a matsayin makarici malaman hadisi sun san shi a matsayin makarici ko sun san shi a matsayin mai gaskiya malaman garinsu al'ummar da yake ciki ma'aikatan da ke ƙarƙashinsa mutanen gidansa abokansa wanda yake hulɗa da su sun san shi da ya magana kuka ga ana dariya ana cewa hawala ko da ana jin kunya shi ba fara a gaban shi ba kuma ya ce ka ji ba abin da yake cewa ya mai da mutane mawukata to kaga shine wannan kutiba inda Allah kazzab da haka ƙarya take da haɗari da shu'umci ko ka ce dukkan zinubai suna da wannan shu'umci duk zunubin da kake yin shi kake kirdadan shi to zai ja ka zuwa ga wani zunubi shine shaidin da yake yake yake kafa mana asalin abin nan abin da yake cewa al-fujur malamai suka ce shine wato shaqqu sitrul iman kekketa mutuncin imani shine fajirci to da addini ana itlaqin shi ko dai akan karkata zuwa ga barna ko kuma itlaqin shi akan nutsewa cikin barnar duka ko kana gefe ko kana ciki sunan ka fajiri Allah ya tsare malam ya ci gaba da cewa fasidiqu miftahu kulli khair kaga gaskiya mabudi ce ga duk wani alkhairi kama annal kadhiba miftahu kulli sharr kamar inda ƙarya ita ce mabudin duk wani sharri wali hadha yaquluna an ba'd al mashayikh dan haka ne ma aka faɗa daga wasu wato shehunnai aka ce sun ce innahu qala li ba'd man istatabahu min ashabihi wani ne gugurin shi ce algatu ma ina nema ka roƙa min Allah ya gafarta min me zaka min wasiya sai ce ana la usika illa bisuq ina maka wasiya ne kawai da gaskiya fata'ammalu sai suka tsaya suka natsu su muridan wajadu sidika yad'u ila kulli khair sai suka gaskiya tana kira zuwa ga duk wani alkhairi al-imam an-nawawi da yake shashin wannan hadisi sai yake cewa fi hadha al-hadisi hasfun ala taharri sidiq a cikin wannan hadisi akwai kwadaitarwa game da kirdadan gaskiya a a wa huwa qasduhu shine fatan gaskiya wal itina'u bihi da ruko da gaskiya wa ala tahri tahdhir min al kadhib hadisin na tsawawa game da ƙarya wa tasahul fihi da yin sakaci ka dinga fadan ƙarya kai baka damu ba kuma daga cikin fadan ƙarya baka damu ba shine ka ji labarin ƙarya ka je ka isar ko ya zama duk abin da kace sai ka je ka fara kafa bil mar'i isman ayu hadis bi kulli ma sami'a sai sai manawi yake cewa fa idza tasahala fihi da ma bujin na magana duk wanda yake yin sakaci game da ƙarya kasura minhu za ta yawaita ƙarya daga gare shi fa yu'rafu bihi har ya zama ƙarya ta zama mishi tambari an san shi da ita shine wannan magana da muke faɗi da duk wanda yake sakacin ya ƙarya baya damuwa har inda bai bukatar sai yayi ƙarya sai yayi ya riga ya saba ku to ƙarya za ta yawaita a cikin maganarsa har a wayi gari an san shi a matsayin koje koje na cikin magana jari ne ko ruwan bagaja akwai wani mai labarai da yawa a cikin tafin abakar imam ana yake ce mishi koje na jin ruwan bagaja ne wanda ya ji gida abakar imam abakar imam ya nuna mishi kyautu shi ya fi shi yawan labari ko ya zaune da shi shi ne ya ba shi labarin ruwan bagaja ɗin to za a sanka matsayin mai ba da labaran ƙarya kuma in muka kalla jama'a muna ganin wannan waƙi'an a cikin mutane da ka sai mai ƙoƙari mutu ba wali haza mala ya ce to don haka ne farraƙa Allah subhanahu baina ahli sa'adati wa ahli shaqawati bidhalika faqala dan haka saboda kasancewa gaskiya ita ce tushen alkhairi ƙarya ita ce tushen sharri Allah ya bambance tsakanin masu tsira da masu taɓewa a lahira cewa masu tsira suna da gaskiya masu taɓewa ba su da gaskiya Allah ya ce fa man azlam mimman kadhaba Allah wa yafi girman ƙarya fiye da wanda yayi ma Allah ƙarya wa kadhaba bis-sidqi kuma ya ƙaryata gaskiya iz ja'ahu yayin da gaskiya ta zo mushi a alaysa fi jahannama mathwan lil kafirina ashe ba jahannama ita ce gidan kafirai ba wallazi jaa bis sidqi wa saddaqa bi kaga wannan da yazo da gaskiya kuma ya gaskata ta ulaika humul muttaquna sune masu tsoron Allah lahum ma yashaquna inda rabbihim zalika jazaa'ul muhsinin suna da abin da suke so a gun ubangijinsu wannan shine sakamakon masu kyautatawa yukaffirallahu anhum aswa allazi amin Allah zai gafarta musu munanan ayyukan da suka aikata wa yajziyuhum ajrahum bi ahsani allazi kanu ya'maluna sannan ya ba su sakamako mafi kyau fiye da aikin da suke to kaga sai aka ambaci masu gaskiya aka ce sun tsira wanda ba su da gaskiya aka ce yan wuta ne wallazi ja'a bisirqi da yace wa kadhaba bisirqi wato ya karanta alqur'ani kenan nan kuma da aka ce wallazi ja'a bisirqi alin ja bi sidiki ko dai zama jibril alaihi salam ko kuma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa saddaqa bihi ce abubakar ko sun ce aliyu ko sun ce shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaskata malaika jibril wasu wasu suka ce dukkan mu'minai da aka wannan tafsiran gabaki ɗayan su kuma tafsirai ne tabbatattu eh wanda ya aikata wannan ƙarya to zai zama dan wuta wanda ya gaskata kuma ya zama dan aljanna kaga an bambance tsakanin gaskiya ta kai mutum aljanna ƙarya ta kai shi zuwa ga wuta malam yace wa tarkibul kaba'ir jeranta manyan laifuka a ce kaza shi ya fi tsanani sannan sai kaza a yi tabulin ɗinsu haka based on gravity ɗinsu da nauyin zunubinsu sabitin firgita da sunna ya tabbata alkur'ani da sunna da ma shari'o'i dukkaninsu kama fi sayyani ana abdullahi bin mas'udin qala qultu yace na ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ayyu dhanbi a'zam yace nace ya manzon Allah wani zunubi ne ya fi girman barna da bala'i ƙala annabi ya ce an taji alalillahi niddan wa huwa khalaqak mafi munin zunubi ka sanya wa Allah kishiya alhalin shi Allah shi halicce ka qultu ni ibn mas'ud sai ya ce humma ai sai kuma mene ƙala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an taqtula waladak ka kashe danka khashyata an yat'ama ma'ak dan tsoron kai ya ci abincinka tsoron talauci qultu ni ko na ce ثم أي سيكم وني قال النبي يتي أن تزاني بحليلة جارك كنيمي زند ما ترمق أبتشنك شيني معنى تزاني كنيمي نيما ما كدك ما كدك زنب وتصديق ذلك في كتاب في كتاب الله جزجة ونن حديث فدن الله دي يتي والذين لا يدعون مع الله إلها آخر شيني قبا فرقو كينا abin nan shirka ko wala yaqtulu nafsa allati harrama Allah illa bil haqq gaba ta bi kenan kisan da wala yazununa gaba ta uku Allah ya lissafa munanan zinubai waɗanda ya ce muminai sun barranta da su cewa ba sa kiran wani face Allah sannan ba sa kashe wani rai wanda Allah ya haramta a kashe sannan ba sa zina kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara mana wannan hadisi cewa a cikin kowace gaba a gabar kiran wani Allah akwai a ciki mafi tsanani a gabar kisa akwai a ciki mafi tsanani haka nan a gabar zina kuma gani sai ce wali hadha qala al fuqaha da haka malamai suke cewa akbarul kaba'iri al kufr mafi girman zinubai shine kafirci thumma qatlun nafs bi ghairi haqqin sannan sai kisa ba da haƙi ba thumma zina sannan sai zina lakinna nabi sallallahu alaihi wasallam zakara ibn mas'udin min jinsin a'ala fa a'ala nabi ya ambata daga kowane jinsi mafi muni sannan nabi ya dashi al-kufru huwa an tas'ala lillahi nida kafirci shine sanya wa Allah kishiya bi khilafil kitabi kaga ba kitabe kirista shi ma kafiri ne amma kafircin shi bai kai kafircin mai gunki ba allazi laysa bi mushrikin wanda yake bin littafin shi baya shakka fa innahu duna zalika kafircin shi bai kai wancan ba wa azamu wa azamul qatl walad mafi girman kisa shine kashe danka bai kai ka kashe wannan danka ba wa azamuz zina az-zina bi halilatil jar mafi girman zina shine yin zina da matar makwabcinka wani haza kama zakarna anna zulma maratib salatu maratib yace guda haka kamar da muka ambata zalunci mataki ne guda uku ashirku akwai mataki na farko na zalunci shine shirka shine zaluntar haƙƙin Allah thumma zulmu lil khalq sannan zaluntar haƙƙin bayi shine baghy kenan da al'udwan thumma zulmun nafsi sannan zalunta kai shine zunuban da kake yi tsakaninka da Allah wanda babu haƙƙin ‘yan adam a ciki falƙatlu min zulmin halki kaga kisa cutar da bayi ne fa'iza ka na ƙatilan lilwalati don ya zama ka kashe ɗanka allabi huwa ba'abuhu minka wanda sashe ne daga gare ka fihi kana fihi zulmani kaga a ciki akwai cutarwa biyu ka cutar da waninka ka kuma cutar da kanka domin alwaladu minka wazina huwa min zulmin nafsi zina cutar kai lakin idza kana bi halilati jari amma kan ne ni matar makwabci sara fihi zulmani aidan nan ma cutarwa biyu ka cutar da kanka ka cutar da makwabcin lakin al mughallaba fil qatl zulmul ghaib sai dai abinda ake karkata zuwa gare shi a cikin kisa shi ne ka zalunta wani ya fi ƙarfi fiye da zaluntar kai na fata mun gane wa zulmu fi zina zulmun nafs a cikin zina kuma ana galabaitar da zaluntar kai da ke cikin zina ya fi zaluntar waninka za ka zaga ita zina haddi ne wanda ba wanda isa ya yafe saboda haƙƙin Allah ne amma kisa ana iya yafewa saboda janibin haƙƙin ɗan adam ya fi ƙarfi fiye da haƙƙin wani haka ana iya a yafi a karɓi diya ko makamancin haka malam ya ce wali haza kana alƙawadu haƙƙan lil adami ka ji magana da haka ya zama alƙawad wato kisasi haƙƙi ne na ɗan adam in sha'a istawfahu in ya so ya ce a biya wa in sha'a afa anhu in ya so ya yafi wa kana haddu zina haddan lillahi shi kuma haddin zina na Allah ne laysa li adamiyyin fihi haqqun muayyan wani ɗan adam bai da haƙƙi akai nashi na karan kansa lakin sai dai kadi yuqtaranu bi ba'di anwa'i zina ana iya samun haƙƙi na 'yan adam a cikin wani nau'i na zina wa yaqtadi umuran tadurrun nas kuma ya hukunta wasu abubuwa wanda za su cutar da mutane a cikin zina akwai cutar da mutane akwai bata wa mutane dangin su da cutar da al'umma da, da lalata mutuncin su da, da lalata karamar su da makamantan su da yaɗa cututtuka da barna to kaga na ma ya shafi al'umma يكون بها أعظم من قتل من قتل لا يضر به إلا المقتول فقط wannan irin zinan ta fi cutarwa fiye da wato abin nan a fiye da kisa wanda zama wanda aka shi inda kai aka cutar ka kashe wani can wanda baka san shi bai san ka ba ya fi sauki fiye da zina akwai wata lacca da wani bawan Allah cikin malaman sunna yayi a cikin azumin nan na zinan sharin mana ita a group na ajin nan shi ne dakta jamilu zarewa wanda ya ta anan kwango cikin azumin na fata yan wasu kuma su kasa sauraron ta wanda ya ta akan zina da illolinta ya tattake bayani sosai ba dan kankani ba akan wannan masala malam ya ce wa aidan faqatlun nafsi yadkhulu fihi min at-ta'wili ma laysa yadkhulu fi zina kisan kai ana iya samun tawili kuskure ko wani abu makamancin haka wanda a cikin zina ba a cikin zina babu irin wannan tawili fa inna halalahu bayyinun min harami ita zina abin da yake zina sananne ne abin da yake halas na alaka da mata sananne ne na matan aure da da kuyangi babu wani shubha a cikin shi bi khilafil qatl banda kisa fa inna fihi ma yadharu tarihu akwai kisan da kisa ne sananne ka, ka, sari mutum ko ka nuna shi da makami ka harbe shi kuma kamar haka wa fihi ma yadharu jawabuhu aw istihbabuhu in ma yadharu wujubu aw istihbabuhu aw hiluhu akwai abin da ya zama wajibi ko mustahabi a wajen jihadi da wajen kisasi wa fihi ma yashtabihu akwai abin da za a rasa daidai ne ko ba daidai ba ka kada mutum da mota ka kashe shi a kasa gane shin ganganci kai ko kuskure ne ko ire-iren waɗannan kaga akwai ishtibahi wali hadha ja'ala Allah fihi shay'an daka Allah ya sanya wata ka'ida game da shi shine man qutila lahu wan qutila madluman faqad ja'alna li walihi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura amma walam yaj'al dhalika fi zina ma ba a ce mutum an yi zina da yashi ko matan shi ko ƴan uwar shi yana da cewa ka abin da za yi ba Allah ya ce ko ga abin da za yi ba ba shi dama ya ce ya yafe kai hukunci ko kuma shi yana so a ƙara hukuncin ko a ba shi dama ya hukunta da kanshi saboda shi babu shi ba zina kawai zina ce amma kisa duk da girmansa ana iya samun shugaba a cikinsa. sa ina fata mun gane Allah ya ce bi qaulihi wala yaqtuluna nafsa ba sa kisan kai wannan shine karshen juz'i na bayan littafin nan ko haka yake a nuska ku juz'i na ɗaya da littafin mun mashi karatu 93 tsawon karatun iktida'u kenan na jin gaba ɗayan shi ko to yanzu kamar an raba ki sai mai fata Allah subhanahu wataala ya raya mu mu karasa sauran ko nan da baɗi ko baɗin baɗaɗa ko mu mutu ba mu gama ba Allah shi ne mafi sani amma dai za mu ci gaba da iya abin da Allah ya sauƙa mana mu ga cewa mun kai ƙarshen shi kamar yadda dama yana daga cikin syllabus na wannan makaranta ta mu kamar yadda malam ya kafa Allah ya gafarta mishi shine karantar da littafan Ibn Taymiyyah Ibn Al-Qayyim da Al-Fawzi iya rayuwar mu ba za mu fasa karantar da su kuma ba na ga akwai wanda zai iya ma karantar da su har ya cinye rayuwar shi ya gama su kowa sai dai abin da zai yi ya kauce wani ya zo ya ci gaba Allah ya samu dace wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah